الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه الأسرار المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما يش... لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفتح الكبير أم لهم شركاء أم لهم شركاء كوسو كافر مكة معنى أهل كفار مكة شركاء سنة أبو كان تاريا سيادينهم شيطانونسو شرعوا لهم من الدين wanda su suke shirya muku wannan al'ada ko kuma na addini nasu da suke cewa suna bi shar'u aya shuraka'u lil kuffari min ad-din al-fasidi ko shaidanu ne suke shirya wa kafirai irin addinin da kafiran suke bi ma'ana shaidan ne yake shirya musu tsarin sa tsarin sa so kuma sai su zo su bi malam ya azabihi Allah wanda Allah bai yi izini a yi shi ba shaidan sai ya ce to a yi shi saboda shi da ba ta ba sa bi Allah ka shirki kamar hadawa Allah wa inkaril basi da kuma musultanin kiyama duka wannan sun same shi daga shaidanu ne walaula kalimatul fasli ba don kalmar da Allah ya faɗa akwai hukunci alqada'i hukunci as-sabiqi wanda ya gabata bi anna al-jazaa yakunu yawm al-qiyamati faqat Allah ya taraji sakamako ranar tashin kiyama kawai za a yi ba don wannan ba laqad biya bainahum da an musu hukunci tun a duniya da duk wanda ya saba wa Allah a duniya zai ga sakamakonsa to amma da yake dama Allah ya riga ya tanaji ranar sakamakon ranar tashin kiyama to duk abin da mutum yake za a bashi ya yi dai har sai dai ya ji in ya je can da ibadun wannan ba da an yi hukunci tsakanin kafirai wa bainal mu'minin da tsakanin mu'minai bi ta'zibi lahum fid dunya da tun a duniya sai an azabta kafirai a nuna musu hanyar da suka bi ba daidai bane amma abin da yasa ake barin su saboda su bar sai an je in aka je can kowa da kowa sai ba sakamakon da ya dace da shi wa inna zalimin su kafirai lahum azabun alimun a lahiran in aka je suna da wata azaba ce ta tabbata gare su alimun abiyu wa radadi mai radadi mulamun mai zafi wanda zafin da ma baya kamantuwa tara zalimina zaka ga wannan kafiran yawmal qiyamah da tashin kiyama mushfiqina mimma kasabu suna tsoro suna firgita saboda abin da suka aikata a duniya idan aka ce to an yi tashin kiyama da yana gani kamar ba za a yi tashin kiyama ba sai ya ga an tashi da ya ga an tashi kuma yana tunanin shikenan ba za a yi komai ba sai ya ga an kawo maganar hisabi an kawo an ajiye ma'auni to daga nan fa hankali sai ya tashi sai su tabbata wannan azaba wa huwa aljaza'u sakamakon nan fa waqi'un bihim dole zai faru da su yanda aka fara sakamako to ka kuma za a kai gare su to saboda haka dole sai hankalin su ya tashi amma kuma ba shi da amfani saboda ba shi da magani wallazina amanu wa amilus salihati lokacin da ake wannan sakamakon mutane sun firgita suna jin tsoro to fa amma mu'minai wanda suka aikata ayyuka masu kyau fi raudatil jannati ma'ana fi fil jannati raudati ashe suna cikin aljannatai masu ni'ima anzaha Allah ya tsarkaka aljanna bin nisbati ila ma dunahum saboda danganin abin da yake abin da bai kai wanda suke cikin aljanna ba sai Allah ya ce mutanen mutanen Allah mana mutanen imani da ayyuka masu kyau an sasa cikin wasu aljannatai masu daɗi masu tsafta masu nima lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da mu'mine suke nema yana nan an tanade shi ba iyaka wajen ubangijinsu eh wajen Allah ne Allah ne zai ba da shi kai tsaye zalika samun mutum ya je lahira ya samu ya tsallaka har ya je aljanna kowa shi ne alfadlu shi ne daraja alkabiru mai girma babu daraja da ta kai mutum ya tsinci kansa ya samu sakamakon duk abin da ake tsallakawa ya tsallaka har an same shi yana cikin aljanna to shi ke rafa sakamako ya samu saboda ya samu farara mai girma ta Allah domin mutum a duniya ya samu yadda da Allah ma wata kyauta ce daga Allah sai Allah ya yarda Allah bai yadda baya ba zai ba zai bi Allah ba to sannan kuma ya je lahira a tsallakar da shi har ya samu ya shiga nima ya shiga aljanna to shi ma wata kyauta ce daga Allah ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور ذلك allazi yubashiru Allah zalika wannan aljanna da Allah yake fada allazi wannan ni'ima yubashiru Allah wanda Allah yake wa ibadahu bayin sa albishir allazina amanu wanda suka yi imani Allah yana musu albishir akwai gida mai dadi akwai aljanna mai kyau wama fiha da abin da yake cikin aljanna min an-na'im na ni'ima wa yakfi mubarakatan fi sa'ati na'im al-jannati anna lahum fiha ma yasha'una ya kai kaiwa iyaka a cikin aljanna a cikin yarwatan aljanna an ce duk abin da mutum yake so yana ciki to wannan ya isa in aka ce duk abin da ake bukata yana ciki da magana ta kare eh saboda in kana tunanin to mai yiwa zan bukaci abu kaza ta an ce yana ciki duk abin da kake tunani har ka gama abin da kake tunani har ka koma ma wanda baka tunani baka yi tunanin ba har ma ka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka shiga aljanna abinda za a samu abinda mutum bai taba ganin sa ba bai taba jinsa ba bai taba ma shiga cikin zuciyar wani a rayuwa ba wanda ya tunanin akwai irin wannan abin Allah ma ya halice shi sai ka same shi a aljanna Allah yana wa mu'minai ne albishir da wannan hada tafsirul mu'mina wannan yi wa mu'minai albishir ne allazina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka masu kyau qul la as'alukum alayhi ajran ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka cewa mutane la as'alukum alaihi ajran ni ban tambaye ku ku biya ni lada akan isar da sakon Allah ba inna qauman min al-madinati jama'u kaseeran min al-amwali wa taw biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mukafatan li hidayati lahum fa qala la qul la as'alukum alaihi ajran wasu mutane ne a Madina suka hada wasu wata dukiya suka hada kudi masu yawa suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wai gashi tunda dai har sun samu shari'a a dalilin samun shari'a da imani to kuma ga ladan da za su biya Allah ta kashe mutu ai babu baka karban komai ba abin da za a baka ba za ba lada kake nema wajen isar da sakon Allah ba ma ballagahum risalata taliban lil ajri minhum anzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da sako ba bai isar da aikan Allah saboda yana neman ladan wani abu a wajen mutane ba illa al-mawadda fil qurba ya kai sakamakon da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama to kai masa sakamakon soyayya fil qurba a cikin makusantansa lakin as'alukum an tuwaddu qarabati allati hiya qarabatukum abinda nake so duk makusanta na ku so mini su eh kamar yadda Allah da kansa yake cewa ka so mini masoyina to saboda haka shi kuma manzo sallama a so masa makusantansa wanda suke su ne makusantan mu'minai duk makusantin annabi sallallahu alaihi wasallama to makusancin mu'mini ne جوانا جوا والمو فالرسول جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakan dukkan mu'mini ne ko da ko mu'mini ne shine kowane irin kabila yake ko da bawa ne ba habashe ma'ana in dai mai imani shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yake tare da shi مدح في القربى آه من قرابتكم وإن له في كل بن من من قريش قرابة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka a cikin dukkan kabilun Larabawa musamman na Quraishawa yana Quraishawa su Quraishu firu shi ake ce masa Quraishu to abin da biyo daga ya'yan firu zuwa baya to gaba da shi ake ce masa Quraishu Quraishawa to su wajen na Quraishawa dukkan su annabi ya hada dangantaka da su akwai wasu ya hada dangantaka ta haifatayya wasu kuma ya hada dangantaka ta aure tunda duk yawanci ya aura musu ya matansa da ya aura ina duk a cikin kabilun laraba ya aure su in dai ba wannan ta mariyatul qibtiyya wanda ita kuma dama daga misal aka kai masa ita to ita ita ce wanda kabilar ta daban amma sauran duka duk larabawa ne almawadatu fil qurba wannan soyayya a cikin makusanta inna fasara al ulama'u malamai sun fassara shi bi tafsiraini tafsiri guda biyu an tawadduhu huwa li qarabatihi minhum mutane su so annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin annabi da su aka afasara wannan haka ba na aife buni shi garabati lakum ku so ni saboda ni ne nake kusa da ku yawa ni ne zan kuma kusanta ku da ubangijin da kuke nema to wannan kenan an fasara wannan haka aw illa al-mawaddata fil qurba illa an tu'addu qarabati ko kuma a soyayyar sai in za ku bada soyayya ta ta kusanci na kamar yadda bukari ya kawo hadisi da yau bukari ya sami hadisi daga abin maliki ibn mai sarata yake na ji sami su dawusan an ibn abbas radiyallahu anhu annahu su'ila an qawlihi illa al-mawaddah fil qurba fa qala sayyid ibn jubair qurba ali muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn abbas ajilta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun batnun min quraish illa kana fihim qarabatan qarabatun fa qala illa an tasilu ma bayni wa bainakum min al-qarabati sayyid bukhari yace a hadisi ne wanda Dawud sai ce ya ji daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda yace an tambaye shi ne an tambaye Abdullah din aka ce masa menene fasarar wannan aya illa ma da fil qurba sai sai ibn Jubairi sahabi ne shi ma sai ya ai makusantan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya'yansa da iyalansa su ake nufi sai Abdullah bin Abbas ya ce kai kuma kai gaggawa ka bari ka ji mana abin da annabin da kansa ya ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shi ai ya kasance dukkan Quraishawa ba ba kabilar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dangantaka da su. Bira dangantaka da su. Sai ne illa annabi kuma ya ce illa an tasilu ma baini wa bainakum min al-qarabati. Sai in za ku sada kusancin da yake tsakanina da ku. To wannan wannan wannan hadisin kenan. Sai kuma Ahlul Baitul Mustafa sallallahu alaihi wasallama alu ali wa alu aqil wa alu jafar wa alu abbas wannan da kike musu ahlul baiti wanda Allah ya fada cikin suratul ahzab innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ko mutanen wannan gida eh domin kowane gida na annabta Allah ya akwai yanda yake ambaton gidan gidan manzo Allah sallama ahlul baiti Allah yake Allah yake ce masa kaman gidan Annabi Ibrahim to wannan ahlul baiti ashe muta alu aliyu mana jajen sai na ali da jikokinsa alu jajen sai na aqilu dan uwan sai na ali ne aqilu wan sai na ali ne da jajen jafaru shi ma wan sai na ali ne sai jajen abbas wayannan kashi guda hudu suna ke je musu alun nabi mana sune dangin manzon sallama na kusa na dangantaka na jini kulluhum dakhiluna fi hadha dukkan sigana wa shurafa wanda kuma ake ce musu sharifai wadancan ahlul ahlul bait ake ce musu mana alu alu bait nabi su kuma wanda ake ce musu shurafa wa sharifai alhasaniyuna wa husainiyuna jiko jajan sayyidina imam hasan da kuma jajan imam husaini auladu fatima da jajan na fatima kenan hasan da husaini din bin rasul sallallahu alaihi wasallama jajan ta su kuma jajan su da jikokin su duka ga in aka ce sharif to je jikan na na Fadima kenan in kuma an ce alul baiti to nan kuma wadancan din ne da ji da yayan Sayyidina Ali da yayan Jafaru da yayan Aqilu da yayan Abbas to ke ce musu alul baiti ah shine ina al-maqul bi alul baiti hum su wadannan su ke nufi da alul baiti لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل إنما يريد الله رزقكم رزق أهل البيت كما تقدم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قتال خيبريا وهذا به نفسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي manzo Allah sallallahu da Allah ya saukar masa waccan aya inna ma yuridu Allahu liyuzhibakum ar-rijsa 'ala al-bayti kamar yadda hadisi Tirmidhi ya fita hadisin daga wanda ya karba daga Adaw ibn Rabi Rabahi wanda ya karba daga Umar ibn Abi Salama wanda ya rayu ko kuma ya tashi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ya saukar da wannan aya kan annabi inna ma yuridu Allahu liyuzhibakum ar-rijsa 'ala al-bayti wa yahirakum tadhiran eh manzo Allah lokacin yana ɗakin ummu salama ne to sai ya kira fadima ya kira hasan ya kira husaini sai ya hada su sai ya rufe su da gorgo sai ya kawo sai na ali sai ya hada a ciki a bayan sa shi manzo Allah ya kawo ga fadima ga hasan da husaini da ajanta ga sai na ali da manzo Allah ga manzo Allah sai sai na ali kuma shi ma yana suna hade sai manzo Allah ya lullube su da wannan gorgon sai ya ce Allahumma haulai ahlu baiti fa zaibu anhum risa wa hirum tadhira yace ya ya ubangiji wannan su ne mutanen gidan nawa ka ka shirya musu dotti kuma ka zarkake su bayan ummu salma da yake dakin ta yake matar annabi sallallahu alaihi ummu salma sai ta ce wa ana ma'ahu ya rasulullahi ni ma ina ina tare da su ya nabi Allah ya annabi Allah ni ma ahlul baiti ne kala sai annabi ya ce mata anti ala makaniki wa anti ala khair a ke ki zai akan matsayin ki ke ai ba albadi ke uwar mu'mina ne gaba daya saboda ki zai akan matsayin ki kuma matsayin naki alheri ne ki zai akan alherin ki to haka tirmidhi ya kawo wannan hadisi a shi kuma muslim yanda ya kawo shi shi kuma ya kawo shi kitabul fada'il amma shi bai kawo Allahumma ahlul baiti ba Allahumma haula ahlul baiti to haka dai hadisin an rawaye shi da yawa Ahmad shi ma ya rawace shi ya rawace da cikin masnadinsa ya ka wanda ya karbe shi daga Adawu ma bira bayin din da shi haddasa ne man sami'a umma salmata tazkuru annabi sallama wa ummu salma ne aka ji tana bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana dakin ta wa ta du fadimatu bi gurmatin fiha khari kaziratun wa dakalar biha alaihi sai na fadima ta je ta kawo masa tukunya wanda akwai abinci a ciki sai ce mata ul'i zaujiki wa ibnaiki ki kirawo mijinki aliyu da ƴaƴanki biyun duka su zo qala ta je ja aliyu sai na aliyu ya zo wal hasan wal husain wal husain wal hasan da sai na husain da sai na hasan wa dakalu alayhi suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jalasu yaquluna min tilkal kazirati suna cin wannan dambun da aka kawo masa ko kuma wannan abincin da aka kawo masa wa huwa ala manamatin lahu ala dukkani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan shimfidarsa da yake kwanciya a kai yake bacci ita ce manama a ta ta huke sa'un lahu khaybariyun a karkashin wannan shimfidar akwai wani borgo wanda wannan borgon an yi shi daga khaybar ma'ana a mutanen khaybar ne suka saka shi yake da sakawa ake yi to sakar mutanen khaybar ne sai ta ce wa ana usalli fil hujati ita mai ɗaki kenan ummu salma ta ce ni kuma ina sallah a cikin ɗaki wa sallallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace inna ma yuridu Allahu li yuzibakum ar-risa ahla al-bayt wa yahirakum tadhira Allah ya ce zai tsaraki ya tsarkake ku ku mutanen wannan gida kuma ya tafiyar da dukkan datti gabarin ku qala sai ta ce fa akhadha fadl al-kisai fa gashahum bihi manzo Allah sallama ya dauki wannan burgon ragowar wannan gurgon sai ya lullube su da shi sun ma kare da wasu annabi ya fidda hannunsa ko alwi biha ila sama'i sai ya daga hannunsa sama sun ma kare sai annabi ya ce Allahumma haula ya ahlu baiti wa qasati wa sim anhum rida rahim kadiran ya ubangiji wannan sune mutanen gidan nawa kuma sune ke wantattuna ka tafiya da dukkan duci gabarin su kuma ka zarkake zarkakewa Allahumma haula ya ahlu baiti wa qasati wa sim anhum rida rahim kadiran manzala sallama haka ya maimaita ita ummu salma ita ce war kaltura fi albaita sai ma sai na leka na shiga cikin daki tunda dama kamar tana falo ne tana sallah to suna cikin daki to da ta ji wannan annabi sallama yayi wannan magana ya ce ga mutanen gidana da sai ita ma haka sai na leko na zo na shigo sai na ce to ni ma gani fa kuntu sai na ce wa ana ma kuma ya rasulullahi ni ma fa ina tare da ku eh ni ma ni ma albaitin ne qala sai annabi ya ce innaki ila khairin innaki ila khairin ke kina kan alherin ki kina kan alherin ki mana kina kan matsayin ki to wannan shine hadisin ummu salma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tirmidhi kuma ya fi ya fitar a cikin sunansa hadisin da ya karba daga Abu Sa'id al-Khudri da Zaid ibn Arqam Allah kara masa yarda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma azamu min al-akhari kitabullahi hablum mamdudun min as-sama'i ila al-ardi wa itrati ahlu baiti wa lan yatafarraqa atayida alai al-hawdi fanzuru kayfa taklufuni fihima manzala sallama ya faɗa cikin wannan hadisi yace ni zan bar muku abu biyu wanda in kun yi riko da su ba za ku bata ba har abada a bayana yace ɗayan su yafi ɗaya girma yace littafin Allah igiya ce wanda aka minka ta daga sama har ƙasa ma'ana in kuwa rike wannan igiyar to mutum ba zai bata ba shine alqur'ani yace daga nan kuma sai dangi na mutanen gidana to da mutanen gidana da qur'ani ba sa rabuwa su ba za su rabu ba har lokacin da za su zo su sha ruwan alkausara saboda haka ku mutane ku duba ya za ku yi mini halifanci a cikin waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana ya za ku yi min riko da littafin Allah da na kawo muku ya kuma za ku yi min riko da mutanen gidana wanda su kuma ba sa rabuwa da littafin wannan shine sunan Tirmidhi shi kuma haka ya kawo wannan hadisi sai Ahmad shi ma ya kawo hadisi cikin musnadinsa shi kuma ya karba daga Zaid ibn Thabit da lafazin inni tarikum fikum khalifaini khalifataini كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا شيكما لفظ أحمد ياتي شيكما من ذلك سلم ياتي zan bar muku halifofi guda biyu shine littafin Allah khalifa na ne duk wanda ya riko da littafin Allah ka zama halifan shi manzo Allah sallallahu da kuma mutanen gidana su ma khalifofi na ne kuma su ba za su rabu ba da littafin Allah da halifofi da mutanen gidana nan ba sa rabuwa har lokacin da za su zo su muharu da su a wurin tafkin alkawsara mana a lahira to shi ne to haka aka da wannan hadisin ya zo a fa'alul baiti hum ulaika alul baiti su ne wayannan wanda wadanda aka kakkawo hadisi din wa wa sanna biyu sallallahu alaihi wasallam inda mautihi manzo Allah yayi wasiya lokacin da zai wafati ya ce tarakku fikum kitaballahi wa ala baiti wa lan yaftariqa na bar muku littafin Allah da mutanen gidana mana ce na da jikoki na ba za su rabu da littafin Allah ba man taraka man taraka kitaban lahi minhum faqad kharaja min ahli albayti annabi yace a ko a cikin su ne wani ya bar littafin Allah to ba a cikin ahli albayti eh sai dai yana yana rike da littafin Allah yana tafiya kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ake ce masa sharifi idan ya saki hanya ya zama wani mutum daban yauwa sai dai wancan jirin amma dai dama bin hanyar annabi sallama daidai to shine mutum ya zama yana daga cikin mutanen annabi sallama in yana da jinin annabi sannan kuma yana bin littafin Allah yana biyayya ga annabi sallama to wannan shine ake cewa masa ahlul baiti wanda kuma jinin ne amma baya bin shari'a to shi kuwa wannan ya zama mai sabo yauwa wanda kuma ba jinin bane in ya bi shari'a to shi kenan shi kuma ya zama cikin al'umma to haka mutanen suke hatta yadda ala haudi kitabullah irrati azkurukum Allah fi ahli baiti manzo Allah sallama lokacin da zai wafati yana cewa nan ma hadisin muslim ne wanda ya karba daga Zaid ibn Arqama a kare yace kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina qadiban bima'in yul'a yul'a haman baina makkah wal madinati فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكره ثم قال اما بعد الا ايها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله فأذكركم الله في أهل بيتي وقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من آل بيته ولكن آل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل أقيل وآل علي وآل أقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم سيد مسلم jiko mutum yin da ya kawo ya kawo cikin fadailus sahaba a cikin babin min fadail ali ibn abi talib hadisi ne ma na 4425 yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wata rana yana mana kuduba ya a wani waje wani mana a wajen gari ne ba cikin madina ba ne a wani wani ruwa wani tafkin ruwa ne ko kuma wani ri- wata rijiya ce wani wajen da ake ce masa hama wannan wajen yana tsakanin makka da madina manzo Allah ya gode wa Allah yayyabo ga Allah yayi wa'azi ya tunatar da mutane sai ya ce bayan wannan ya ko mutane ni fa mutum ne ya kusa ma manzon ubangiji na ya zo mini in amsa masa mana na kusa in in yi wafati in barko mana in koma ubangiji na in barko a ran duniya amma zan bar muku masu nauyi guda biyu na farkon su shine littafin Allah akwai shari'a a cikin littafin Allah akwai haske a cikin littafin Allah ku ri- ku riƙi littafin Allah ku yi riko da shi ba za ku bata ba sai a manzala ya yi ta kwaɗaitarwa a kan riƙe ƙur'ani da karanta shi da aiki da shi kuma ya kwaɗaitar sosai a kansa sai ce daga nan kuma sai mutanen gidana ma'ana ina ina muku ma ina ina muku gargadi wajen riko rike mutanen yare na mutanen gidana ina muku gargadi wajen rike yaran gidana ina muku gargadi wajen rike yaran gidana to sai Husaini eh, Husainu wani sahabi ne sai ce to su waye ne ahlul baiti yake tambayan Zaid ibn Arqam din yace ba matansa bane a mutanen gidansa ina ce mutum iyalansa ai mata ake dauka sai ce sai ce eh, matansa su ma suna daga cikin ira- iyalai mutanen gida amma waɗanda ake ce musu ahlul baiti su ne wanda su haramun ne a ba su zakka ba a ba su zakka ba a ba su sadaka saboda su sun fi karfin ta ita zakka dotti ne su kuma ba- ba ba su da dotti Allah ya riga ya dauke musu dotti saboda haka ba za ka dauki ah, eh, eh, zakkarka ka ce ka ba wa jikan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin zakka ba amma malamai sun ce to idan misali ya aka sa duniya ta canja ma'ana aka samu mutane ba sa kyauta sai dai zakkar to nan kuma sai da yi mata dabara a karɓe ta a yi wa ahlul bait din wata hidima da ita yawa ba wai a ba su matsayin sun shi zakka bane a zakka sai musu aiki yawa amma dai su ba ba za karban zakka eh sai manzo Allah sallama shi kansa baya karban zakka eh saboda ma kada mutane suna zamanin sa da yake harkar dukiya wata irin haraka ce mai mai mai abubuwa ko kuma eh, wata haraka ce dai wanda tsakanin mutum da dukiya to sai sai Allah to da yake haka manzo Allah sallama da Allah ya saukar da zak- da zakka sai Allah ya ce masa to banda shi shi ba a ciki shi ko ka ba shi zakka zakka ka ba ta yi ba in ka ba wa gidansa zakka gidan zakkar ba ta yi ba saboda ma kada mutane su dauka annabi yana so ya karbi zakka saboda ya ci dukiyar su shi ne kawai za ka haramta masa shi ba ya karba da zakka da sadaka duk annabi ba ya karba eh in dai ka kawo masa kace ga sadaka sai dai ya ba wa mutane a shi kyauta yake karba hadiya in ka zo ka ce masa ga kyauta ga hadiya zai karba kuma zai shi amma in ka ce masa ga sadaka to ta mutane ce zai ba wa mutane ga zakka dan kuma mutanen da Allah ya rubuta su su yake bawa to shine sai Husaini ya tambaya yake cewa waye ne Ahlul Bait din ba matansa bane sai ce eh matansa suna daga cikin mutanen gidansa amma waɗanda aka haramta wa zakka inda su ake ce musu Ahlul Bait sai Husainu ya ce to su waye sai ce su ne mutanen gidan Sayyidina Ali da mutanen gidan Aqilu da mutanen gidan Jafaru da mutanen gidan Abbas wayannan su ne wanda ba za karɓar zakka duk wayannan an haramta musu karɓar zakka su ne kuma ahlul baiti ne to shi ne alkon na fi ahlul baiti ومن يقترف حسنة ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا Allah ya ce duk wanda ya kirkiri aiki mai kyau ya aikata ko kuma wanda ya kokari yayi ta aikata aiki mai kyau domin iktarafa kaman ka nema ne abu ne wanda yake yana da kyau a musulunci yana da kyau a komai sai ka je kai ka ko ka asasa shi ko kuma ka dauka kake yin sa to shine ya kasib wanda ya tsururshi ya aikata hasanatan kyakkyawan aiki da'ata yayi wa Allah biyayya daga cikin nau'uka na iba- na ibada yayi wa Allah wata ibada Allah ya tanzillahu fiha husnan zan ƙara masa tunda ya kawo mai kyau ibada abu ne mai kyau ibada kaya ne wanda Allah yake so to in ka kawo masa Allah ya ce to zan ƙara maka ne kuma bita tsifiya zan ninninka abin da kai kai in kayi nafila ka raka a biyu ka sallame shikenan kai ka gama naka ai to Allah shi kuma zai ta- na farko dai zai duba nafilan nan gaba da kayi ta domin sa sannan na biyu ah, ba ma'ana babu riya kenan a ciki sannan kuma amma fa ba a duba wai a nafilan nan sai kayi wata irin natsuwa wanda ka daina tunanin komai sannan kai da sannan za ka karba a ai ibada ce ita ibada Allah ya san mutum yana da rauni ba za ka iya zama baka da tunani ba haka Allah ya yi ka kullum tunani ne yake yawo a cikin zuciyar ɗan adam saboda haka ko sallar za ka yi dole tunanin zai zo maka yawwa tunda matsayin mutum bai wuce haka ba amma har da ka in kai sallar wannan raka biyu sai Allah ya ce wannan fa ya kwaikwayi annabi na da ya kuma kwaikwayi annabawa ya kuma kwaikwayi mala'iku to saboda haka in Allah in aka zo rubuta ladan nafilan nan shi yasa ita nafila ba sa masa mata lada ba kaga in kai sallar farilla ta dole ce amma an sa mata lada in kai kadai kai za a baka lada daya in kai da jama'a a wani hadisi a hadisin za a baka lada 25 ko kuma a baka 27 ina abinda hadisin hadisan suka faɗa duk riwayoyin su to kaga wannan farilla aka je ba wanda aka je in kai nafila za a baka lada kaza sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai rak'atayil fajri ma'ana raka'a guda biyu kafin sallar asuba alfijir ya ke to ba yi sallah ba sai kai nafila raka'a biyu raka'a nan iya sauka karanta musu bayan fatiha ka karanta wani abu ko kuma baka karanta ba ma to wannan nafila dai guda biyun nan da zaka yi kafin sallah asuba annabi yace ladan su da za a tara shi yafi a baka duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya wannan raka'o'i guda biyu to kaga wannan kan kashi na farko kenan kuma fa ba wai ba wai rakatai fajr ta fi dukkan nabi fili ba a ga rasa bilin nan ba ba iyaka to saboda dai Allah yana kwadatar da mutane su yi ibada inna Allah ji Allah gafurun mai yawan gafara ne lil zunubi ga zunubai Allah yana kankare zunuban mutane saboda baya son mutane su wahala shakurun Allah mai yawan godiya ne lil qalili kadan ma in kai masa sai ya gode shi kai wa aiki kuma shi yayi ka wanda kai ne ya kamata kai aikin kuma ka gode amma in kai yake sai Allah ya kai yanzu har ka kai yadda ni ubangijinka ne kuma har ka bi ni ka zo abinda nace maka kai kana gogari abinda na hana ka na hana ka ka hanu kai na gode maka eh sai Allah ya gode maka da kansa shi Allah mai yawan godiya ne ga abu kankani ma in kai sai Allah ya kai ne a wajen ka ne kankani duk abinda za ka yi na ibada in daga wajen ka zai taso ai karami ne to amma inda zai tafi ba wajen Allah Allah ko ba shi da karami saboda haka dole zai zama mai babba idan kuma za a baka ne abin zai taso daga Allah mai yawa ne sai ya zo wajenka kuma dole ya dawo daidai matsayinka to shi kuwa kaga sai ya zama karami shakurun Allah mai mai godiya ne fa yudaifuhu zai ninninka kadan din sai ya zama da yawa am yaquluna aftara ala Allah kadiba فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور آه am ya ƙuluna am manarta bal ne yawanci am na ƙura'ani bal ake fassara ta bal an kauda an koma wata akau ana cikin wata magana kuma an koma kawo wata magana kaga tunda maganan aljanna ake yi da maganan mumini ake yi yanzu a dawo kan maganan kafirai to dole san yi idrabu ina kace masa adkul idrabi ma'ana adafi ne amma na kaucewa daga wata magana za a koma kawo wata to shine sai Allah ya yi amfani da am ya ce am a bal ba haka bane yaquluna su kafirai suna cewa kaga bar maganar mu'minai da maganar mu'minai ke da ladan da za a ba su da sauran mutanen gidan annabi da sauran su yanzu kuma za za a idrabi za a kauce daga wannan a koma kan maganar wadannan kafirai sallah ce amjin nan ma'ana bal ne bal bari yaquluna kafirai suna cewa iftara ala allahi kaziban ai muhammadun ma sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ya ce Allah ne ya aike shi idan Allah zai aike mutum bin nisbatil qur'ani ila Allah ta'ala da manzo Allah ya qur'ani daga Allah yake kafirai suka ce ya za ya kai shi yaji maganar Allah fa to ai ba haka bane ai shi Allah yana da makusantansa fa in yata illahu yaktim ala qalbika da Allah ya ga dama da sai ya rufe zuciyarka bi sabri ala azahum bi hadha al sai ka hakura duk maganganun da suke faɗa irin wannan magana to sai sai in Allah ya ga dama sai ya hakurtar da kai sai ya zama ka haƙura wa ƙarfa ala kuma annabi ya Allah ya aikata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake gaya masa in dai abin da zai shafe shi shi shi shi kadai ne karan kansa duk abin da ka gaya masa baya baya mata masa rai in ka ga annabi yayi fiji to la baya fice sai in an taba shari'ar Allah in an taba shari'ar Allah don haka annabi ba hakuri za ka ga fijinsa sosai wani ya saba wa Allah ko wani ya taba dokar Allah a za ka ga fiji amma don mutum ya zo ya same shi ko ya zage shi ko ya faɗi magana game da shi ko ya rage darajarsa ko ya rage wani abu a wannan sai dai Allah ya amsa masa ba ruwansa baya magana ma eh shi yasa lokacin da wannan matar Abu Abu Lahab ta je ta zo ta samu Annabi sallama da aka saukar da shi wannan kai kalmar da Abu Lahab ya ga Annabi tabban laka ali haza da autana kawai abin da ya faɗa kenan yace ha kai to kenan yanzu wannan ne duk wannan ka tara mutane manzo Allah ne ya tara mutane mutane maka gaba daya yace musu yanzu in nace muku eh suka ce masa abin yace musu abin da nake so da ku ni fa duk abin da nake faɗa din nan abu ɗaya kawai ne nake nema a wajen ku menene shi wa ashiratun ma'aha wa ashiratun ma'aha za mu ƙara maka goma ma tare da wanda kake so ya ce ni abu ɗaya ne kawai kalma ɗaya ce ku kaɗai ta Allah sai kowa ya shiru manyan kafirai an tara su an ce musu su shi Allah shi kaɗai ne kowa ya shiru babu lahabin da yake shi yana ganin ɗan uwan babansa ne shi yana da tsageranci sai ce masa tabban laka ali haza da autana sai ga annabi wata kalma mara daɗi shi ne tabban laka ɗin mana Allah wa dare yanzu don wannan ka kira mu to wannan kalmomi guda biyar sai Allah ya dauke sai mai da su sura ta aya biyar tunda tabban kalma ne laka kalma ne ali haza kalma ne da auta kalma ne na dinnan shi ma kalma ne ai ai lamirin jam'i ne wayannan kalmomi guda biyar sai Allah ya sauka da sura tabbar ya da abi labi wa tab shikenan ya amsa tabbat tabbat ma ana an malu wa ma kasab ya amsa maka laka sai salana ran za ta lahab ya amsa masa ali haza wa maratu hammalan al-arab ya amsa masa da'auta fi jidi ya hablum min masad ya amsa masa na shikenan yayi kalmomi biyar an bashi amsa ayoyi guda biyar to kaga Allah ne yake amsa masa shi baya magana amma idan aka taba Allah aka taba shari'ar Allah manzo Allah baya shiru baya shiru ko cikin cikin gida yake wata rana sahabbai sun taba wasu sahabbai suka haɗu mutum goma suka haɗu a gidan wani sahabi wanda ake ce masa Usman ibn Maz'un wasu masu ce wannan sahabin shine farkon wanda ya fara mutuwa a Madina da aka kowa Madina shine farkon wanda aka sa a baki a dinnan to a gidansa suka haɗu suka ce to hada sai na Abubakar a ciki suka ce su suna gani yadda suke bautawa Allah ne yayi kaɗan mu muna zaune kawai sai dai lokacin sallah mu je mu yi sallah mu dawo kawai mu zauna mu yi ta surutu wannan bai yi ba abin da ya kamata yanzu da damuwar ɗan adam kawai iyalai ne ko da mata da yaya da abin da za mu yi mu saki matan kawai sake uku uku kowa ya saki matansa shi kenan mu sallami kowa in ma mun ga dama abin da ɗan adam yake tsoro kada sha'awar matan ta sake dawo masa mu yanki maza kotan mu ma kawai kowa ya koma ya ta ibada kawai da da ba tsayawa to shi kenan suka shirya wannan shawara suka daidai suka hana suka tabbatar da ita bayan sun yi ta to shi kenan manzo Allah sallama sai ya ji labarinta haka ya fito ya zo ya hau minbari ya ta faɗa ma balu qaumin menene halin mutane wanda ba sa son abin da nake so an ni kawo sunnati kamar rajewa sunnati wale sanin ni aure sunnata ne duk wanda baya son aure ba na son sa baya cikin sunnata ke ta faɗa eh ta faɗa yace in haka ne in sanin Allah da tsoron Allah kun fi ni ne na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ina azumi ina sha kuma ina ina da aure ina da mata ina da yaya ina da gida ina komai ina ina ina ibadar kuma ina bacci ina hutawa saboda haka duk wanda ya ki sunna ta bana tare da shi to shi ya sanna sai duk kowa ya janye yace la ruhbani da fil islami babu irin wannan tsari na kiristanci a cikin musulunci kiristoci ne suke da wannan wai mutum ya girma ya kai fafaroma ba zai aure ba sai in bai aure ba wancan ma bai aure ba shikenan addini ya kare in kowa ba zai aure ba wa zai haihu in ba haihu ba shike dan babu ba ba ba ba addini na addini zai kare to shine Allah ya ce to zan iya baka hakuri in rufe zuciya ka ka hakura duk abin da suke faɗa kuma Allah ya yi masa haka hatta sabira rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yayi hakuri duk abin da ake faɗa bai taba damun sa ba eh ai masa sharri ai masa sharri ai masa sharri ya tashi sakamakon alheri yake saka wa yamullahu albadila Allah dai ya shirya sai ya tafi barna allazi qaluhu maganganun da suke faɗa na ƙarya ba don a cikin karatu ba za ka ji su ba eh saboda yanzu da za ka je makka da madina sai ka rantsa ka ce tun da Allah ya rike kasa bai taba kai kafiri a wajen ba gashi kuma ba dadewa yayi ba shekara dubu da kaɗan ne eh shekara dubu biyu baya duk kafiri na wajen amma gashi yanzu kaman ba taba yi ba saboda Allah ya tafi barnar wai hukul haqqa bi yusbituhu Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalimomin da Allah yake saukarwa sune wannan littafi almunazzalatu wanda ake saukarwa ala nabiyyi bisa annabinsa Allah yana saukar da Qur'ani yana rushe yana rushe zalunci da Qur'ani yana rushe ƙarya yana tabbatar da gaskiya yana tabbatar da adalci innahu shi Allah alimun masani ne bi zata surura abin da yake cikin zukata bima fil qulubi abin da yake cikin zukata
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو شيء الذي شيء يقبل التوبة أي مثل ليفي wanda in mutum ne aka yi wa laifi kuma yana da dama to fa matakin da zai ɗauka ba ƙarami ba ne in ya dauki matakin har wanda ya laifi shi da kansa zai yare na kansa amma shi Allah ba haka yake ba a shi saboda hakuri ya bari kai in kayin ya bakka ya baka dama kai ta rayuwa kai wata rana ta kai kai na daman abin da kai kai da kanka sai ka dawo ka ce Allah na tuba abin da nayi nan ba daidai ba da Allah sai na karbe ka dawo ba komai dama ai gida ne shi mumini musulmi yadda yake wajen Allah kamar yaron dan gida ne sai yayi wa iyayensa ta'addanci ko kuma yi musu rashin kunya sai yake musu ai don kuna gani na ne yasa kuke mini abinda kuka gana ma bari tafi barku sai ya tafi ya tafi yawo ya je ya gama ya wace a wacin sa duniya ta buge shi ya sha wahala ya to su ai ba za su neme shi ba ba shi ya san inda ya basu ba su ba ruwa su ba san ma inda yake ba ko ba su damu da shi ba ko shi kaɗai suka haifa kafin su haife shi ba ya rike su yana nan Allah ne ya rike su yanzu ya zuma yana nan ko da ɗa ko babu ɗa ba zai hana ka rayuwa ba. To da ya je duniya ta buge shi wahala ta ishe shi sai ya dawo da ya dawo aka shi wani kai ne to ga ɗakin ka can. Ba za ka kore shi ba. Eh ga ɗakin ka can inda wanda ka bari dai ga shi nan ko ba. An mayar maka da ɗakin ka. To Allah haka yake da bayi. Eh bawa ya je yayi tabarna Allah yana kallon sa. Yayi wannan yayi wannan yayi wannan saboda karfin da aka bashi. Allah yana son sa ya bashi dama ya bacci. ya ta rayuwa ba zai kace shi a lokacin ba sai ya bari sai ya dade in ya jima mai yiwa abin da yasa yake yi karfi da akwai lokacin da karfi zai tafi in ya fara tsufa sai karfi ya tafi mai yiwa akwai abin da ya rike a hannunsa to ko abin hannun sai ya tsubuce ya dawo ba shi da komai to fa zai dawo sai ya dawo ya Allah ya zuka sai ga Allah jira ma ni bar ban kore ka ba kai ka kore kanka in ka dawo kuma ka zo zan karbe ka shikenan sai ya karbi mutum to sai Allah haka yake tabaraka wa ta'ala yaqbalu tawbata yana karban tuba ne bada daga bayinsa minhum daga gare sa yake karban tuban su wa yaqwani sayyiati ai masa miyagun abubuwa ma ya yafe wani kafiri ma ya zazzagi Allah ya zazzagi yayi maganganun da ya gada ma ran da ya zo shi ya tuba ya musulunta Allah ya ba komai a karbe shi ya shikenan kuma abin da ya faɗa baya an yanke al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yanke abin da ya wuce yake yi in dai mutum ya riga ya faɗi wannan kalmar shahada ta yanke komai ya dawo musulmi ba za ma a tuno masa abin da ya baya ba waya kwani sai a ce almutabi an hawan da aka tu aka tuba gabarin su Allah yana yafewa waya waya lawan ma yafalun Allah ya san duk abin da mutane suke aikatawa ko ka aikata abu a cikin mutane ko ka aikata kai kadai ko ka buya koya kai dai Allah shi yana kallon ka amma dai in yana son ka zai saurara maka ne sai ya baka dama akwai lokacin da zaka dawo masa kuma ya ya karba
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب ألا ينا أمسى والذين آمنوا wanda suka yi imani wa amilu salihati suke ayyuka masu kyau duk abin da ka roƙa in dai kana musulmi kana wa Allah ibada duk abin da ka roƙa karkacewa ka roƙa ka roƙa baka gani ba duk abin da ka roƙa an karba amma sai da yake dan adam sai an halice shi da gaggawa kulikal insanu min ajali shi dan adam an halice shi da gaggawa ne shi so yake in ya roƙa yanzu an jima ya gani a shi kuma Allah ba haka yake ba in ka roƙi abu Allah zai zai maka fataki uku a kai ko ya baka din ka gan shi a lokacin ko kuma ya ce a ba yanzu zan baka ba sai daga baya ko kuma ya ce a akwai da abin da yake tsakanina da kai to na yafe maka wancan to duka dai karɓa ne Allah yana karɓan addu'ar muminai yujibuhum Allah yana amsa musu ila ma yasaluna duk abin da suka tambaya Allah yana karɓa wa yaziduhum Allah ma yana musu ƙari min falli daga cikin kyautarsa eh bayan abin da ka roƙa kai abin da zaka roƙa ba waki da yake a matsayin ka kai dan karami ne ka dan zaka roƙa shi kuma Allah ya tashi bayarwa da yawa zai bayar eh ai mutane yawanci in mutum ya tashi dukiya yake nema da jaga da wa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba shi ka roƙon ma lafiya ba kuma ita ce gaba to kaga ko ita kuma haka Allah yake turo ta kyauta eh sai a barka kai tana cikin lafiya kana ta harkarka ba za ka gane lafiyan nan matsayi ne ba sai ran da ka rasa shi in ka rasa lafiyar to za ka gane lafiyar sai matsayi ne wanda fi kowane matsayi ma ko ya zidu min fadlihi Allah yana ƙara wa muminai a cikin kyautarsa a cikin falalarsa wal kafiruna amma kafirai lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani ita za a sa su a cikin sun je wuta in sun je lahira wan naru ita ce wuta in mutum ya mutu yana kafiri to fa shi ba mai kubutar da shi ba mai tsayar da shi na'am
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده كبير بصير
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لكبير بصير walau ba saɗa lahun rizka yanzu kowa so yake ya samu walwala ko kuma in ya hangi wani yana da dukiya ma ce shi ma ya zama kamar wani Allah ya ce to da na kowa na bashi yanda yake rogo wannan ma yana so yayi arziki ya huta wancan ma yana so yayi arziki ya huta in kowa aka bashi arziki ya huta da wa za a yi sallah babu eh kai kana kowa yana cikin damuwa abubuwan harakokinsa eh wani yanzu haka da za ka ce wani sai ka kirga masa sati guda bai samu zuwa masallaci ba me ya dame shi sai ka rasa a yana lissafi ne a yana jiran motarsa a guri kaza yana jiran kayansa a waje kaza a wane mutanensa sun kira shi akan mitin din su harakokin da suke yi abu kaza ne yana nan a ciki to kowa in ka ba shi dukiya ka zai zama sai ka ba da dukiya kowa da kowa ya zama wadashi shikenan ibada kuma ta kare kenan sai Allah ya ce ai ba zan yi haka ba ai ba zan shimfiɗa wa kowa da kowa arziki ya zama yadda yake bukata kowa ya yi kuɗi a ai in muna da kuɗi inda muke da yawan nan motocinmu ina za mu ajiye su a masallacin nan babu kowa ya zo da mota to kaga sai mu toshe hanyar gaba ɗaya ba inda za a ajiye motar ma to shi yasa ba za a zo ba to shi yasa sai Allah ya takaita ya ba wani wani ba haka dai kowa ran babbaci da yanda ya dace walau basalallahu rizqa da Allah ya shimfida arziki li ibadihi ga bayinsa jami'ihim gaba ɗaya kowa da kowa yayi kuɗi yadda yake so laban gawfir ardi da duk sun zama masu duk sun zama masu girman kai eh wannan yana da dukiya saboda kai kana da dukiya dukiya ce za ta sarrafa ka kaɗan ne sai kayi sa'a ne za ka mallaki dukiya kuma ka sarrafa ta mafi yawa kana mallakanta da kana da tunaninka da hankalinka da komai kana gani haba kai in ka samu ga yadda za ka yi kana samu to wannan dabara ta tafi a ita dukiya ce za ta kawo maka yadda za ka yi ita ce za ta dawo jagora dole ka ita za ta juya ka ba kai za ka juya ta ba to a lokacin ba kai ne za ka yi kan tunanin me za ka yi ba a dukiya ce za ta ce maka ga yadda za ka yi kuma yadda za ta yi dama tana ganin ka mallake ta abinda za ka fara yi sai ta ga to wadanda da kake shawara da su ba su da shi yanzu fa shawara kuma zai zo daidai da su ba saboda in suka baka shawara ba shawara da zai ƙara dukiya ba su ba san dukiya ba a shawara da to saboda ka dukiyar tana neman yadda za ta ƙaru saboda ka sai ta je ta gayyato maka abokai wanda su waje na abokai su ne za su baka shawara dole ka dawo ka bi shawarar su in ka bi shawarar su waɗanda kuwa sai su ce a yanzu yayi kuɗi ya buje mu kaga ka rabu da dangin ka tukuna abokanka danginka ɗan uwanka duk kun rabu su suna ganin kayi watsi da su to sani ba kai ma yanzu watsi da kai aka yi ma na raba ka da su aka yi e duk ya ce su ta je aka yi ta ce ta tafi da kai inda take domin dama ai ta nemo ta za ka yi to in ka je neman nata inda take can za ta kai ka ke inda ka same ta a can za ka koma ka yi dole ka eh tunda ka riga ka mallake dole ka koma inda take ba ita za ta dawo ta bi ka ku dawo inda kake ba a inda kage ba za ka zo ba da ma zuwa kai kaje ka same ta ba ita ta zo ta same ka gidanka ba ai saboda haka sai ta dauke ka da kai da gidan da mutane duka wanda kuke da duk sai ta mai da kai inda inda take to shine da Allah ya timfida wa bayin sa arziki da sai su yi girman kai a doron kasa to shi yasa Allah ba zai wada da kowa da kowa ba sannan kuma ya ka wada da kowa da kowa ta kowa ya zama talaka kuma yanzu da kowa yadda wancan yake da kuɗi wancan ma yana da shi wancan ma kowa yana da shi ga yamin wanda zai gina wa ɗan uwansa gida ya zauna sai da kowa ya gina gidansa da kansa sai za ka gina gidanka da kanka komai amfanin dukiyar taka ba za ka dai nemo aljanu su su gina maka ba don ba za ka gansu ba su ba sa tare da kai ba sa nan ba za ka gansu ba ba za ka nemo mara'iku su gina maka gida ba gida da ba mutane ne suke ginawa to shi mai ginin ma in ka je kai masa magana zo ka gina min gida sai ce a ai ni ma yanzu ina fama da yanda zan gina nawa sai ma sai ka je ka gina naka kenan dama abinda zaka bashi ne yasa zai zo ya gina maka to yanzu baka da abinda zaka bashi shi ma yana da shi to shine to kaga sai abu ya zama babu tsari to shine laba ka fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha walakin yunzilu ma yasha Allah yana saukar da gorgodon abinda yake son saukarwa bi qadarin amma da lissafi kowa sai a kawo masa abinda zai rayu da shi da abinda zai harakokinsa da shi kowa wani ya samu da yawa wani ya samu daidai Allah tabaraka wa ta'ala lawa jira rizqa la wa fi ma yatamanna kullu insanin laban nasu jami'an da Allah zai saukar da zai gudanar da arziki a daidai yadda kowane mutum yake so a aida mutanen gaba ɗaya sun zama zalumai wa fadu fil ardi sun zama mabarnata da ron kasa idan kowa yana da kuɗi to wa zai gina masallaci wani ya zo kowa yana da masallacinsa kenan ko mutanen gidanka ba lalle bane in suna da kuɗi su tsaya a masallacinka eh sai dai ka gina naka zo su gina naku ko jajenka ne duk dan da ya samu uba yana da kuɗi shi dan ma in yayi kuɗi ba zai zauna gidan uban ba shi ma gidan sa zai je gina to kaga shikenan iyaye ma da yaya duk za su rabu kowa zai zai dawo shi kadai walakin Allah la yunzilu rizqa wa amaniyim Allah ba zai saukar da arziki arziki gurgurdon yadda mutane suke buri ba bar wafka hikmatihi zai saukar gwargwadon hikimarsa yadda za a rayu ba za a wahala ba ya alamu anna lillahi ibadan ma yuslihum illa al-faqr Allah ya sani yana dama Allah ya san yana da wasu bayi ba abin da zai gyara bayin nan sai talauci in aka ba su wadatar ba za su gyaru ba ba za su zama na Allah ba to saboda haka su in ana son su to ba za a ba su ba wala yastangana wala halaku da za su wadata halaka za su yi wani za a ganci yana ta kokari yana sallah yana nafil fili yana karatun qur'ani yana gaida marasa lafiya yana zuwa asibiti yana raka gawa jara'iza yana samun kuɗi wannan duk a za a dira garin sama shikenan ya rabu da kowa duk a harka ta addini ba zai zo ba ya ka je ka same shi wane ana son masallacin mu ana son ai kaza da kaza to shikenan naji ina zuwa ba zai zo ba ba zai waye su ba shikenan shi ya tafi to tunda Allah ya san yana da irin wayannan bayi saboda haka su wanda aka san in ana son sa to sai a bashi daidai yana rayuwa daidai yana tarafin Allah Allah ba ne Allah ba ne har ya gamu da Allah lafiya walillahi ibada ma yuslim illa al-gina wala yusakaru la haraku Allah kuma yana da wasu bayi su ko ba abinda zai kiyara sai wadata su kuma da za su talauce duk halaka za su yi wani kuma in ya talauce fa sallawa ba zai iya yi ba saboda haka to shi kuma sai a wadata shi daidai yanda zai samu shi ma ya tabin Allah ya tarokon Allah karamini da Allah ya ce to mu je da haka da har a lafiya fa an zala bi qadarin ma ya tau ya sa Allah yake saukar da wadatar gurgurun yanda ya ga dama ya lamun mustahiqal lil basti wal mustahiqal lil biqi Allah ya san wanda ya cancanta a bashi da yawa Allah kuma ya san wanda ya cancanta a bashi daidai innahu shi Allah kabirun masani ne bi ibadihi ya san bayinsa basirun mai gani ne yana ganin bayinsa yanda suke juyawa
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الله nan dai shine allazi yunzilu al-ghaitha shine yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanadu bayan mutane sun yanke kauna daga samun ruwa wani lokacin aka yi fari sai an ga kaman komai ya lalace ai kwana 30 40 ba samu ruwa ba duk yana faruwa amma daga baya sai Allah ya ya kawo ruwan sai mutane su ga ai yanzu kan ko an samu ruwa ma wasu gonaki sun halaka sai a samu ruwan kuma gonar ba za ta halaka ba sai Allah ya gyara kayansa dama ba ruwa ne yake ba da damuna ba a'a Allah ne yake ba da damuna ruwa ya sa shi sila ne kamar mai jin yunwa ne ka je ka ci abinci in ka ci abincin Allah ya ga dama sai ka sai ka goshi to haka shi ruwa yake wayan shuru rahmatahu Allah yana shimfida ruwan nasa duk inda yake so ya ga dama ya kudu yana shimfida madara ruwan samansa wawa shi Allah alwaliyu shine mai jibintar lamarin muminai almusanul muminina yake kyautata wa muminai ya gyara musu imani su zama na Allah alhamidu Allah shine abin godiya almahmudu indahum shine abin godiya wajen mutane alwaliyu min asma'ihi tabaraka ta'ala waliyu yana daga cikin sunayen Allah walwaliyu ismu fa'ilin aw ismu maf'ulin sun ce waliyu din sunan fa'ili ne ma'ana majibincin lamari ko kuma waliyun daga wanda aka jibintar masa da lamari alwaliyu allazi huwa Allah ya tawalla ahwala ibadihi Allah nan shine ya jibinci dukkan halayen bayinsa aw ya tawallahu al-abdu ko kuma bawan ya gane ne ya ga ba wanda zai taimake shi sai ya ubangiji komai dina na mayar maka yansuru al-abdu aw yudihu al-abdu shi Allah yakan taimaki bawa ko kuma shi bawan yayi wa Allah biyayya har yadda Allah zai so shi wal waliyu al abdu ismu fa'il bi ma'ana muwazibi ko lokacin yayi na sai mu dawo kan aya na ya tsaya na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu zan iya yin zakkan fit da kai da garin masara ko a ko sai da masar ma kai balle garin ta ka kai ba gari in kai da gari ai ka taimaka wanda ka bawa in kai da masara sai ya kai nila in kai da gari kuma sai ya kai tukunya ka taimake shi ai ana yi sosai ma na na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta wanda ba musulmi ba ya gina masallaci ko ya biya wa wani haji ga musulmi ya halatta in ya in ya gina ma in ya gina maka masallaci ai ba shi zai sallaci ba kai kai ta sallarka shi kuma abin da yayi ba za a ba shi a lahira ba amma Allah zai kara masa dukiyar sannan ya biya shi saboda ba zai kafiri ba abin Allah ba shi a lahira abin da yayi na alheri ko ya kyautata wa musulmi ko ya kyautata wa wani ko ya kyautata wa musulmai to Allah sai ya ce to alinnin ka masa kudin sa alinnin ka masa abin da ya mallaka don a duniya saboda kai je lahira ma ya ce yana bin Allah wani abu haka in kuma aikin haji ya biya maka ka je ka yi aikin hajin ka ya taimake ka amma shi ba za a ba shi ladan wani komai a ciki ba illa kawai za a biya masa bukatarsa saboda kar ya bi Allah ba shi.
Na, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na saki mata ta saki biyu, amma na biyun na mai da ita bayan ta gama idda aka sake ɗaura aure. To tunda an sake ɗaura aure, yanzu igiya ɗaya ne ta rage tsakaninmu ko kuma yanzu ba wani saki tsakaninmu.
A saki yana nan guda biyu. Eh tun da biyu ya sake ta, a to yanzu ya sake guda biyu suna nan. Ai ai ko da kaddara ma da ya sake ta sake biyu sai ta je ta yi aure. Wani ya aure ta ko? To sai sai wancan auren ya mutu sai ta sake dawo masa. To kaga ai sake biyu ne to sake biyu suna nan. Eh suna nan suna jira. In sa ta sake dawowa ya sake sakin ta uku ne shikenan an sake rufewa. Shi saki dama baya baya tsayawa sai ya kai iyaka. in ya kai geji ya kai ƙarshe to shine daga nan kuma ya ya ƙare amma in dai bai kai ukun nan ba daga ɗaya in aka yi ɗayan komin daɗewa ɗayan yana nan yana jiran sauran in biyu aka yi biyu suna jiran ɗaya yawa sai in aka yi uku to shine an gama to sannan an kai ƙarshen saki kenan to nan in ta fita ta je ta yi aure da in ta dawo dama saki uku ya ƙare to yanzu kuma sun sake zama sabo.
Na, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu yana so a min bayani akan falalar jauharar da ake karantawa a goma na ƙarshe kuma mace za ta iya yi a gida kuma kafa nawa ake yi eh duk wanda yake so zai yi ibada ce nafila ce a cikin ayyukan alheri ne salatin annabi ne ita jawhara salatin annabi da Allahumma salli wa sallim guda uku ma a ciki yawa in aka yi salatin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama za a baka abin da ake bawa masu salati Ah, kuma tunda cikin azumi ne idan kai kuma goma na ƙarshe abinda ake so a cikin goma na ƙarshe ana so ka yawaita ibada ma'anar yawaita ibada amfaninsa a cikin su ake samun daren lailatul qadri to kaga in kana ibada to daren lailatul qadri ma ka aiki ba ka ganin ai ana tahajjudi to tahajjudin ba an yi saboda a samu lada ba to ita tahajjudin kai la- lada zaka samu in jawhara kai lada zaka samu duk nau'in ibada da kai zaka samu lada kuma duk wanda yake so zai yi ko shi kadai ko mace za ta yi in dai tana ba in dai tana sallah kuma tana da alwala za ta yi adadin dai ɗari da goma sha ɗaya ake yi yawa in mutum ya ɗari da goma sha ɗaya shi kenan sai ya rufe eh shi haka ake yin sa
a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama akwai wanda ya aiko yace yana so aiwa mahaifiyarsa addu'a ba ta da lafiya Allah ya bata lafiya amin sannan akwai masu buƙata buƙatu da dama da masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatun su mabambanta Allah ya biya bukatun mu gaba da amin abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin abin da mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin Allah ya ba mu ikon binsa amin a zahiri da baɗini amin Allah ya kiyaye mu saba masa amin Allah ya ba mu lafiya ya taimake mu kuma cikin bin Allah a cikin lafiya Allah ya gyara mana kasar mu amin Allah ya daidaita ta amin ya bata alƙibla amin Allah ya mata jagoranci na gari amin amin barka annabi sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya dawo mata da arzikin ta ya ninninka mata zaman lafiya Allah ya tabbatar ya kawo mana shi amin Allah ya dauke mana fitintinu da abubuwan da ake ji marasa daɗi amin Allah ya dauke da kasar mu da dukkan kasashen musulmai amin Allah ya haɗa kalmar musulmai guda ɗaya amin Allah ya mai da musulmai duk su haɗu su akan kalma ɗaya amin zama a zuciya ɗaya Amin. Jiki ɗaya aiki ɗaya. Amin. Barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah ya biya bukatun mu gaba ɗaya da bukatun masu bukata. Amin. Allah ya ba mu alherin duniya da lahira. Amin. Allah ya kiyaye mu sharrin duni- duniya da lahira. Amin. Allah ya sa mu cikin wannan da yake ta cikin wannan wata. Amin. Allah ya kafi bukatun mu gaba ɗaya. Amin. Barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barka wannan wata mai albarka. Amin. Barka wannan littafin da ake karantawa. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Amin. Rahmanir rahim. Amin. آمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله
Allah ya